بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم حرف يا السين همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتطافي بنظرة تأتي لنا بالزفر يومنا تقص قوة الربيع بقوكو
تقص إيه؟
تقص يوم تقص قرم- رمضان dubu biyu dubu hijira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda i daidai da ɗaya ga watan biyar ko نعم shekara dubu biyu da ishirin miladiya na'am حرف الشين ƙwarafin shan شهودي لعين الذات طيب للعيشة قديما أتاني نوره حيثما رشا أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى فإني محب المصطفى الدهر ما غشا عليه صلاة ربه حق قدره بها حيثما ألقى الأمين العلي بشا عليه صلاة ربه حق قدره مدى الدار من عبد خديم له هشا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزين العبد والطرس والنكشا فمن عاش يوما باختراف وحكمة فإني بذكر للحبيب أرى العيشا عليه صلاة الله ثم سلامه بها أبدا ألقى الذي يرس الطيشا على درة البيداء على درة البيداء أزكى صلاته صلاة وتسليم تضيء لنا الغدشا عليه صلاة الله في كل طرفة بها يلتقي الأعداء من حضرة البدشا عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة من المولى ترش بها رشا na'am حرف الشين ƙwarafin shi shehu ya ce شهودي لعين الذات shehu ce shuhudi na ga ainihin zatin Allah طيب للعيشة ya daɗaɗa da ainihin rayuwa gare ni.
قديما أتاني Nuhu نوره hasken manzo Allah ya zo min tuni.
حيث ما رشا Mm, Aka yayyafar da shi.
أتاني هواه Son annabi ya zo min.
قبل أن أعرف الهوى Tun gabanin in san ma menene son tun ba ni kenan.
نعم فإني Hakika ni in ya محب المصطفى الدهر ما قشا masoyi ne na abin zaɓin Allah magasha da babu magasha da bai yi algushi ba a cikin soyayya.
عليه صلاة ربه حق قدره Salatin Ubangijinsa ya tabbata gare shi gwargwadon darajarsa.
بها حيث ما ألقى الأمين العلي Da بشا ya da albarkacin salatin nan da nake wa annabi shine ko da yaushe na game da amintaccen Allah annabi Muhammadu Basha yake yin bashasha gare ni.
عليه صلاة Shine karsashi ربه da farin ciki da ni da sakin fuska نعم da murmushi na annabi.
صلى الله عليه وسلم Daga ina samu da albarkacin salati gare shi.
صلى الله عليه وسلم
Na'am.
عليه صلاة ربه حق قدره Talatin Ubangijinsa ya tabbata gare shi gwargwadon darajarsa a gurin Allah مدى الدهر mutuƙar من zamani.
عبد خديم Dalati ko daga bawa hadimi nasa له هشا da wato ainihin karsashi ya tabbata gare shi da motsi na farin ciki.
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa.
صلاة تزين العبد Salatin da take kawata bawa in ya والدرس take kawata takaddunsa والنقشا da kuma zanen rubutunsa cikin yawan manza Allah فمن عاش يوما wanda ya rayu ɗaya rana باختراف da ƙagen wato ainihin wata wato wata sana'a وحكمة da kuma ƙage ƙagen wasu hikima فإني ni in yi بذكر حبيب aral aisha ina ganin rayuwa mai daɗi mai cike da hikima da sana'o'i بذكر الحبيب da ammatan masoyi مم. عليه ammatan manzon صلى Allah الله عليه وسلم shine komai nawa yake salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu annan gaisuwarsa biha abadan alqallazi yurisu daisha biha da ita ne nake gamuwa da wannan da yake gadar da kawar da kishirwa biha da albarkacin salatin nan sai ya saman mana da shayuwa da farin ciki ala durratil baida'i aska salatihi mafi tsarkakan nan na salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah a bisa durratul baida'i a bisa fa- lu'lu'a fara shine manzon Allah salatan wa tasliman salati ko da tasalimi na Allah tuji'u lana algadasha tana mai haskaka gada duhu lana gare mu alaihi salatullahi talata komai na mai duhu ya kauce ya haske duhun rayuwa babu mushkilolin harkoki babu duhun kabari duka ta haskaka mana
fi kulli tarfatin talati ya tabbata gare shi cikin dukkanin kyautawar idon mai ido biha yaltaqil a'da'u min hadrati badasha da shi da albarkacin salatin nan ne makiya suke gamuwa da tsananin riko da azaba min hazarati daga hazarata
salatu min almaula salati daga ubangiji Allah alaihi tabbata ga manzon ma Allah al'alil kirami tare da alaye masu girma wa da sabihi sabansa tarushu biha rasha rushu tana yayyafarwa salatin nan biya da ita rashin yayyafarwa ana yayyafar da girma da ɗaukaka ga manzon Allah sallallahu koko ta rushu ana yayyafan mana da rahama da ni'imomi da albarkatu rashin yayyafarwa a kanmu biya da albarkacin salatin nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam حرف الصاد na'am نعيمي يذكر المصطفى النور من خصا بأسرار أسماء المحيمن من خصا محمد عبد الله ناصر دينه وأنصاره ما لا يؤد ولا يحصى فملك طوى أيامه متقللا وللنفع والإرشاد قد أدمن الحرصا فيا ليت شيري هل أفوز بثورة لدار حبيب الله هل أؤمل النصا ديار لمن قد بات أرشا لأرشه ووافى بخمس لم ترى سرمدا نقصا أؤثر خد بالربوء ربوئه وأسكي بماء الشان تربته المنخصا وأخبره ما قد لقيت بل من الأسى وإن كان لم يهتد إلى ذكره نصا فبحر محيط بالإباد وأمرها فلم يكن في تفصيله يطلب الخرصا عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب من أما أو خصا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها من باره ندرك المصا na'am حرف الصاد arafin sadi نعيمي ذكر المصطفى النور من خصه ni'imiya ni'imomi na in ji shehu zikirul mustafa ambatan abin zaben Allah shine annabi Muhammadu annuru wanda yake haske man khusa shine wannan da aka keɓance shi بأسرار أسماء المحيمن da tare sanin surorin nan na sunayen ubangiji makagen halitta من خصه wannan da yake bantu da darajoji da babu wani wanda yake banta da su sai shi م. محمد annabi muhammadu عبد الله bawa ne na Allah ناصر دينه mai taimakon addinin Allah ne وأنصاره mataimakansa kuwa ما لا يؤد la yu'addu babu suna ƙididduguwa ولا يحصى babu kuma suna iyakantuwa ma za'ida ce نعم فملك طوى أيامه متقللا ya ce mulki ne ilahi annabi sallallahu alaihi wasallama lamarinsa م.
in baka sani ba shi ko yadda yake annabi dawa ayyamahu shine ya nannaɗa kwanukansa متقللا yana mai karanta komai da komai na jin daɗi saboda hidima addinin Allah da kuma taimakon bayan Allah وللنفع bai annabi kowane abu da ake jin daɗi na mutuntaka shi ya karanta baya jin daɗin komai baya sai Allah mutakallilan م.
mm, dawa ayyamahu mutakallilan م.
yana mai karanta bacci yana mai karanta ci mai karanta sha mai karanta komai da ka sani ana ji dan adam ya ji daɗi ya yi to annabi ya karanta shi komai sai Allah kawai
walin Haƙƙad nafi adamada hirsa haƙiƙa ya dawamar da kwaɗayi ga halittar Allah linnafai don samun amfani.
wal irshadi da kuma dawamar da shiryatarwa ga halittar Allah aikinsa kenan.
fa ya laita shi'iri Ina ma dai sani na in ji shehu.
hal afuzu bi Shin zawratin yalla zan rabauta da samun ziyara izuwa manzon Allah.
lidari habibillahi Ziyara izuwa gidan nan na masoyin Allah a Madina.
hal umilun nasa Yalla na aikata gaugawa maza maza maza in tafi in je in yi ziyara ya ko samu.
Mm.
Allah kabar mu ma mun samu Allah ya kara mana.
amin Allah mai mai ta madina.
amin Na'am.
diyarun liman qad bata In baka arshan san- li In baka arshihi san Madina ba gidajen nan na Annabi shine shehu yace gidaje ne da wannan da ikwa kadbata arshin li arshi al arshin Allah ya kwana yana gado gare shi wajen takawa sai shige wa wafa bi khamsin ya shige ya je ya gana da Allah ya zo kuma ya zo mana da biyar na salloli don turasar madan na da ƙasa babu ana ganin tawaya a cikin hafsu salawati sarmadan tutur uqaffiru khaddin She- shehu ya uqaffiru khaddin bin rubu'i ina goga kudu kuki Mm. bin rubu'i rubu'ihi a gidaje na madina gidaje addini na na ba addin ba na'am o a firo haddi shi nake so na ji na'am ina goga kudu kuki na bin rubu'i rubu'ihi a gidaje gidajen nan na madina shine gidajen manzo Allah wa asqi bi ma'i sha'ani ina ainihin shayarwa bima in shani in- aski ina shayar da turbata manhusa turbayan nan na wannan da aka keɓanta da darajoji da ɗaukake-ɗaukake da mukamai shine annabi muhammadu ishe aski ina shayar da ƙasar nan bima in sha'ani da ruwan sha'ani shine hawaye Yau, ina jika ƙasar manzon Allah da ruwan hawaye ba ruwa ba kawai shi ruwa ba na sha'ani ba abinda ake cewa ma'u sha'ani ruwan da baya fitowa sai da wani abu in ya faru yawwa shine hawaye shauƙin ne ya dame ni da kewar annabi nake kuka ka ji sha'anin da ya fitar da ruwan na'am ma'u sha'ani kenan ruwan sha'ani na jika ƙasar gidan manzon Allah da wannan hawayen nawa saboda kukan ƙauna ta sa na'am wa ukhbiruhu ma qad laqitu min al-asa ina ba manzon Allah labari abin da hakika na gamu da shi a rayuwata na daga bacin rai da bakin ciki wa in kana lam yahtaj ila zikrihi ko nassa da dai ya kasance babu yana bukatuwa ila zikirhi zuwa ambaton abin da na gamu da shan saboda ya sani Eh, amma na ba da labari ne don na samu hucewa kai fa bahrun muhitun bil ibadi ice eh, wato labarin na bayan ne don na huce ka san abu ya damu zuciya an kaɗan faɗa sai ka ji sauƙi amma ba dan bai sani ba na'am e wara'atu makarubu sariratu an yafshi Mm.
haka imam al-fazazi ya ce haka abin yake hutun zuciya na mai makarubu sariratu shine ya dan furta
fa bahrun shi manzo Allah kogi ne muhitun mai kewayewa da sha'anin bayi ko Wa amriha.
da lamarinta falam yaku fi Lam tafsilihi yaku yadlubu yadlubul al-harsa harsa annabi bai zama yana neman tantancewa ba fi tafsili cikin rarrabe masa sha'anin bayi ai a ce ai wannan abu kaza da abu kaza da abu kaza shine na abu kaza annabi ba tantancewa kenan ya san bayi ya san sha'anoninsu da komansu ba shi da bukata da a tantance a warware masa bai da bukata ya sani
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzon summa Allah salamuhu sannan gaisuwarsa ma al-ali tare da alayensa wal ashabi sabai man amma alu da sabu wanda suka gamgamu aw khassa koko waɗanda suka keɓantu hassawan sahabbansa da ammawansu duka salati da salami ya gamgame su alaihi salatullahi Salatin Allah ita tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa salatan biha Salatin da ita ne Musa in yas.
min bahrihi nudrikul massa muke riska tsotso min barihi daga kogin manza Allah muke ta tsotso Mm, Mm, ta sha shehu ƙara shekara ƙara amin annabi daraja amin walahu aidan ga shehu komawa cikin magana a harafin sadi bai gaji ba
محمد ماهي الكفر بالحدي مخلصا مفيد الجدى والمنتقى المتربصا إمام أتى للأنبياء متقدما وأمم نفعا للبرية مخلصا فسر سرى في الكائنات مؤمما وبالإز والتمجيد كان مخصصا فصر سرى في الكائنات مؤمما وبالإز والتمجيد كان مخصصا هو الشمس إلا أنه أما نوره هو الغيث إلا أنه الدار قلصا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ما تخصصا وله أيضا komawa cikin magana in kula da wasali ka samu mai kyakkyawan wasali محمد ماهي الكفر بالحدي مخلصا مم.
annabi muhammadu shine mai share kafirci makulisan mai tsarkakewa ne kuma ga bayi bilhadai da shirya mufidul jada mai fa'idantar da baiwa ne ga halitta sallallahu alaihi wasallama wal muntakal mutarabbisa muntaka kaga muhammadu muntaka shine abin zaɓin Allah mutarabbisa shine mutarabbisu kuma Mm.
shine mutarabbisu mai dakon bayi a alkiyama mutarabbisu ko mai dako ka gani mutarabbisu
imamun shi manzon Allah shugaba ne atalil anbiya mutaqaddiman ata da izo mutaqaddiman yana abun gabatarwa lil anbiya ga annabawa ya zo kuma ya riga kowane annabi cin annabta wa ammama naf'an lil bariyati ya gamba mukhlisa mai amfani ga talikai mukulisan yana mai tsarkake niyya
fasirun sarafil kainati mu- mu'ammiman kuma yana mai tsarkake niyya cikin duk abin da yake wa bayi yana kuma mai tsarkake bayi ya tsarkaka zukatansu su koma ga Allah Mm.
aikin dinnan annabi Muhammadu ne na'am fasirun sarafil kainati mu'ammiman kadan kadan Mm.
fasirrun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sirri ne na Allah Mhm.
sara na'am da yana su mu'ammiman Mm, a cikin kasantattu mu'ammiman yana mai gangama kowa da kowa wa bil izzi kana mukhassasan ya kasance abin kebancewa bil izzi da buwaya da girma na wa Allah tamjidi da kuma girma dai da ɗaukaka alayhi salatu wassalamu amin huwa shamsu annabi muhammadu shi rana ne illa annahu wajen amma haske sai dai shi ya fi rana misali ake ne da zaka gane haskensa ya fi rana domin shi annabi muhammadu haskensa ya gamgama komai da kowa da kowa amma rana ba ta gamgame ba rana ba sai da rana ba to annabi haskensa dare da rana safiya da yammaci kullum cikin haskensa yake amma yanzu ga dare ya yi ina rana muna cikin kuma hasken manzo Allah illa annahu amma nuruhu huwal gaisu huwa al gaisu shi girgije ne mai ruwa illa annahu dahara kallasa Abu ya fi girgije domin shi cewa kowane lokaci yana mai gamgamewa ne da zartowa da ruwansa amma girgije kuwa sai da damuna.
alaihi salatu lahi Salatin Allah ya tabbata ga manzala kuma salamuhu sannan gaisuwarsa.
salatan turaqina Salatin da take hauhawar da mu ila ma takhassasa zuwa gane abin da annabi yake banta da shi.
harfu dad
Fungadi غرامي وشوقي للنبي الذي محاد نصيحته والحب في ذاته فراد حبيبي حبيب الله طه محمد وذاك دواء القلب عند عندك أو مريض محبته قوت القلوب وراحة من الهم والأحزان والحب مفتراد ألا يا رسول الله وجهت وجهتي إليك فكل الدهر إن أرد أراد فلا عدة في النائبات سواكم لذا العبد والمطلوب ذاتك والغرار فما لي إلا أحمد وصحابه وذلك كنز لا يزال وينقرن أبو بكر الآل الإمام وسيدي أبو حفص الفاروق للدين قد نحار وعثمان ذو النورين وليس سيدي أبو حفص من هب أبو, خف... أبو حسن من هبه الدار يفتران عليه صلاة الله ثم سلامه بها آتلي فوق الحجيج ومن أراد عليه صلاة الله ثم سلامه بها دنسي منه بأحمد قدر الحيل عليه مع العالي الكرام وصابه ومن أمسكوا دين النبي ومن قباد آمين خلف الدار arakun badi غرامي shehu ya ce bege na وشوقي للنبي الذي محل nabi ya tabbata ga annabi bege na da shauƙi na lin nabi ya tabbata ga annabi muhammadu annabi muhammadu kuwa shine wannan allazi Mahal mahal nasihatahu.
nasihatahu shine ya tsantsantar da nasiharsa ga bayan allah والحب في ذاته فرد Farad Ubangiji Allah ya faralanta hubba soyayya fi zatihi cikin zatin manzon Allah.
حبيبي Mm, Rufa ne a kan bako? Ulhubba ne ko?
حبيبي Masoyina manzon Allah.
حبيب الله Masoyin Allah طه ne. Suna محمد ɗaha Muhammadu abin yabo.
وذاك دواء القلب Wancananka kuwa soyayyarsa shine mm, dawa'ul kalbi maganin ciwon nan na zuciya.
إن ذاك أو مريض in zuciya ya yi kunci aumarar koko zuciya ya gamu da rashin lafiya maganin ciwon sa shine soyayyen manzo Allah محبته soyayyen manzo Allah قوت القلوب abincin zukata kenan وراحة من الهم hutu kenan daga bakan ciki والأحزان da bace-bacen rai والحب مفترد soyayya ko ta manzon Allah abin faralantawa ce akan bayi baki daya ألا am ku saurara يا رسول الله ya manzon Allah وجهت وجهتي na fuskantar da fuskata إليك zuwa gare ka فكلي zama mai taimako gare ni ya rasulallahi addara الدهر mutukar zamani إن أريد أرد in mai bujurowa ya bujuro gare ni da aibu da cutar zama mai taimako gare ni ya rasulallahi فلا أدة في النائبات سواكم babu wani tattali gare mu cikin manya-manyan musibu su wa kumu waninku ya rasulallahi kai a tattalinmu ga dukkanin musibu لذا العبد babu wani tattali ga manya-manyan musibu ga wannan bawa in ya siwa Wal matsalubu.
kumu wal madalubu abin nema ذاتك zatinka ya rasulallahi Wal wal garar.
garar shine kuma garari shine bukata madalubun da gararu duka zatinka ne ya rasulallahi فماليا إلا أحمد babu gare ni kowa mai taimako face Ahmadu وصحابه sai kuma sahabbansa su ne nawa kawai ba ni da madafa ba madogara ba mat sai su illa Ahmadun wa sahabu radiyallahu anhu آمين وذلك كنز wancanan ka ko cewa Ahmadu da sahabbansa su ne madogara su ne mataimaka ta wancanan ka kanzun taska ne لا يزال da babu yana gushewa وينقرض kuma ya kare babu taskar ba ta karewa ba ta gushewa kullum karuwa take الحمد لله annabi muhammad صلى الله عليه وسلم albarkarsa da albarkacin sahabbansa to ba sa karewa مم. أبو بكر الآلي sahabban nasa daga cikin su manyan manyan ga sunan akwai sayyidina abubakar al'ali madaukaki الإمام shugaba وسيدي أبو حفص الفاروق sannan da shugaba kuma abu hafsu uban hafsu shine sayyidina umarul faruku للدين shi kuwa sayyidina umaru kanna hada haƙiƙa ya zaburar liddini ga addinin musulunci وعثمان sannan a cikinsu akwai shugaba mai mai daraja shine Usmanu dan Affana zunnuraini mabocin hasakai guda biyu wallai su da sayyidi kuma zaki shugabana abu hasanin uban Hassan man hubbuhu dara wanda yuftarat soyayya samu cikar zamani yubtarar an faralanta ta a bisa dukkanin muminai alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah summa sannan salamuhu gaisuwarsa biha a'atali fawqa alhajiji Alhajiji da albarkacin salatin nan ne nake ɗaukaka burbushin wato alhazai ina amirul hajil am Mm. wa man arat da wannan ya bujiro zuwa ƙasa mai tsarki yana mai nufin aikin haji alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa biha danasi min hubbi ahmada albarkacin salatin nan ne dattinawa kaduru haƙiƙa aka wanke shi ta tasi na zama ba ni ba datti Min da hubbi sab- Ahmad.
min hubbi ahmada daga sababin soyayya ta annabi ahmadu Allah ka wanke mu amin barkan manzo sallallahu Allah alaihi wasallam alaihi ma al'alil kirani salati ya tabbata gare shi da alayensa masu girma wa da sahbihi sahabbansa wa man amsaku dinan nabi da wanda duka suka yi riko da addinin nan na annabi muhammadu wa man qaba da wanda suka kuma damƙi addinin mana suka rike shi cikin wahala Allah duka yayi salati gare mu amin khafu taw na'am فكيف إجاد الخلق والكل يقبط مقامي لدى الماهي وبالفيض يبسط فهو صفة واسم وذات وغيبها وهو قاسم عدل كريم ومقسط تنورته في حالته فحالني كمال جمال للمديه ينشط أناديه يا داها الأمين وآكب وهاشر والحادي وأحمد أهبط محمد ياسين وحامد مصطفى كريم السجايا وصفه ليس يضبط عليه صلاة الله ثم سلامه بها يتكي من كان من قبل فرطوا عليه صلاة الله ثم سلامه بها أكتني ما لا يشاب فيهبط عليه صلاة الله ثم سلامه بها أسبق الأخطاب طرا وأفرط عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربي السامعين وتنشط عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصاب الذين قد اضبطوا na'am حرف الطاء harafin ɗa'i shehu ya ce سقفت إجعج الخلق na miƙar da karkace-karkacen halittar Allah والكل يقبض مقامي kowa da kowa yana burin samun mukami na لدى الماهي nan ga mai share kafirci na gane الله أكبر Mm, da wata hayaniya da rigima na gane shi ba ni ba kula kowa Mm.
amina ake buri اسكيان kawai Ya kul- kowa da kowa ya gabi makami آمين ladal mahi mutanen kirkin kenan suna burin haka mahasadan kuma da basu san wannan ba sai suke ta shirme Mm, Allah ya kara shi wa- آمين وبالفيض يبسط mukami na gurin mahi kuma yabsudu yana mai shimfiɗawa shi in yasbil fairi ga fairin nan shi ake buri فهو صفة shi manzo sifa ne واسم kuma suna ne وذات kuma zati ne na sunan وغيبها kuma gaibun nan ne nata وهو قاسم shi kuma mai rabo ne ka san an ce sifa shi sifa ne to tana ɗaukan abin da mausufin yake da shi isa bai ce fahu wa sifatun fu kasimun shi mai rabo ne cikin halittar Allah da alheri عدل mai adalci ne cikin rabansa كريم mai karamci ne da girma ومقسط kuma mai adalci ne sallallahu alaihi wasallama تنورته في حالتيه shehu ya ce na hango shi na ga manzon Allah a cikin halayensa guda biyu halin fana'i da halin baƙa'i فحالني كمال جمال Ka- kamala ta jamala annabi cikan nan ta kyawunsa sai ya gigitar da ni lil madihi yunashidu yana mai sa ni ina mai yin nishadi lil madihi zuwa yabon manzon Allah unadihi sai na zama ina kirayinsa cikin yabon nawa da nake nishadi a cikinsa ina cewa ya dahal amin ya da ya aminu wa aqibu ya aqibu na ƙarshen wa annabawa hashiru ya hashiru mai taru ne da ake tashin kowa alkiyama a diga-digansa wal hadi ya hadi mai shiryatar da bayi wa ahmadu ya ahmadu mafi yabo ga Allah ahabitu sarayar da kafirci ka ɗaukaka musulunci amin muhammadu annabi muhammadu abin yabo ne na Allah abin yabon bayin Allah yasinu nake ce- ya muhammadu ya yasinu wa hamidu ya hamidu mai yabo ga Allah mustafan ya abin zaɓin Allah karimu sajaya ya mai girman tada wasfuhu laysa yudbatu sufarsa kuwa bai zama ana iya wato kiyaye shi ba sai dai kawai a faɗa abin da aka faɗa
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa biha yartaqi man kana min qablu farraqu biya da ita ne yaltaki yake gamuwa shi in yaske albarkacinta ne mai yin salatin yake haɗuwa da wanda suka kasance farraɗu sun yi zarciya sun yi gaba min kabalu tun gaba mun mu sun zo tuni sun shige irin tsofaffin waliyan nan sun tabi a kamo su ba zai yiwu ba saboda sun yi nisa shi to albarkacin salatin nan shi ko in yayi yaltaki ina gamuwa da su ya kamo su na'am ya yi musu ya ma shige su alhamdulillah ya yi fintin kau alhamdulillah sai shi ibrahim yes amma biha saboda albarkacin salatin mu ga manzon Sallallahu Allah alaihi shi muka wasallam.
samu haka alhamdulillah na'am alaihi salatin salatullahi Allah ya tabbata ga manzon Allah summa sannan salamuhu gaisuwarsa biha aktani ma la yushabu da albarkacin salatin nan ne nake gogayya da abin da babu yana cakudantuwa da abu mara kyau na ibada na halali na ci na komai da abin da bai kwabu da abin da yake mara kyau ba to da shi nake gogayya shi nake fai hubadu ballantana a sarayar da shi a bata shi komai nawa fiya ne ban da abin da yake abin cakudawa
alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
summa Sannan salamuhu gaisuwarsa.
salatan turabbi sami'ina Salatin da take tarbiyyantar da masu ji. Ji salatin. Take tarbiyyantar da zukatansu. Take tarbiyyantar da ruhinsu. Tarbiyyantar da halayensu da ɗabi'o'insu.
mutum Don shudu gurungun ma ta tarbiyyantar da su ta sada su da Allah salati kenan. Yago domin ko ba komai salatin annabi yakan sa mutum ya samu usuli ya gane Allah ko ba shehi. Mm, Da yawa tana faruwa. Mm, mm, Huzdarara ko? Lada rijalun kasirin zalika waka'a. Huzu salata alal mutari tun tasara. Yago salati kenan. to tura bisami ina masu ji ma suna samun tarbiyya su yi usuli watan shidu ta sa kuma su nishaɗi cikin zukatansu masu jin salatin na'am mutum shudu kenan
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah summa sannan salamuhu gaisuwarsa ma'al ali tare da alayansa wasahabi allazina qad duqbitu da sahabbai waɗannan da hakika ake yin burin mukamin su radiyallahu anhu
harfu zadi ظفرنا بسر قبلنا ليس يحفظ فبهر رسول الله بالسر يلفظ وقد علم الأقوام أني خديمه المتيم شوقا وده الدهر يحفظ شجفت بحب الحاشمي وإنما أخال سفيحا من سواه يقرط شغفت بحب الهاشم وإنما أخال سفيها من سواه يقرز فليس كريم يرتجى غير أحمد وليس مليحا ما سواه فيلفظ وماذا على برهام تعمى بحبه كريم جميل الخلق ما قط يغلظ فليس علي اللوم في ذكر واسمه وإن كنت لا أغني فتيلا أقرضه فذكر له إكسير كل سعادة عليه صلاة آخر الدهر تحفظوا عليه صلاة الله ثم سلامه بها أتقي في الحب والمهد والمدح أحفظوا عليه صلاة الله ثم سلامه لأبقى خديما بالثناء أتلفظوا عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم مدى الدهر تحفظوا نعم حرف الزاو زادي نعم
حرف زدي ظفرنا بسر قبلنا ليس مو يحفظ سينياس مو سينياس مم.
to zafirna mun rabauta bisirrin da wani sirri babba daga halarar Allah laisa yufazu wannan sirrin bai zama ana kiyaye shi ba kabla na gabanin inda ba shi wuce jadu ba Wajen da dauta da.
dama muka samu amma in ba shi ba gabanin mu mm-mm. na wanda ya samu wannan sirri Shi- daga manzo Allah muka same shi
وبحر رسول الله بالسر يلفظ kogin nan na manzo Allah yalfizu yana ta lafazi bi sirri da s- da ambaton sirri mu kuma muna ta ɗauka muna ji muna riƙewa da izinin manzon Allah.
وقد علم الأقوام Hakika sufaye sun yi sani.
أني خديمه Ni sufayen fa ana nufin manya-manyan waliye bayan Allah sufaye. Masu tasdiki masu imani waliyan Allah waɗannan Allah yake yi da su مم.
ba 'yan shakulatin ɓangaro ba. Mm-mm. na fadar Allah su ake cewa a kawamu مم.
sufayen na gasken Mhm, to su- su sufayen gaske na asalin tuntuni sun yi sani ni hadimin manzon Allah ne المتيم abin Shauƙan.
bautarwa da shauƙin manzon Allah وده الدهر يحفظ yahfazu ni in yi yahfazu yana kiyaye wadda soyayyarsa a dara mutukar zamani شغفت بحب الهاشمي an lullube ni da soyayyar nan na bashimin dangi annabi Muhammad.
وإنما A taƙaice dai ni in yes.
Ah, ahalu safihan.
Ina zaton wawa man yi ƙarrizu siwahu wanda yake yaban wani manzo Allah. Ni a tunani na shine wawa. Annabi kawai za ka yaba ka zama mai hankali. Na'am.
فليس كريم Babu wani mai girma يوتجا غير أحمد da ake ƙaunar samun alherinsa wani Ahmadu kowa ne ne.
وليس مليحا Babu wani mai kyakkyawar fuska.
ما سواه فيلفظ babu waninsa ballantana ya yi lafazi a gane ko a ji abin da yake faɗa mai lafazi mai kyan fuska da ake ji ake saurara a gane shine annabi muhammad وماذا على برهام wai me ke ga barhama ne قام بحبه kai barhama fa ya cika bi hubbihi da soyayyen manzo Allah dan haka ba komai akan mu na aibu مم.
inda soyayya ga na annabi duk wanda ya kawo aibu sai aibu ya koma kansa Kansa, zuciyar da take dauke da san annabi ba ta yin aibu مم.
a gurin Allah da wajen bayan Allah مم.
me yasa ya kaga duk kushe duk abin da za a ce shi ko me ya kara masa so kawai ake مم.
na'am كريم mai girma ne annabi Muhammadu جميل الخلق mai kyawun halitta ne hulki mai kyawun tadodi ne ما قط يغلظ bai taba kaurara rai ba ko kuma zuciya ga daya daya rana mai- annabi bai taba ta galizi ba
فليس علي اللوم dama Allah ubangijinsa shi ya ladabtar da shi kamar yadda ya faɗa addaba ne rabbi ba sana ta adibi to Allah ya ce karka taukar ka kaurara musu zu- rai kada kai fushi kada kai faɗa karka tsananta law kunta fazzan galizal qalbi lan faddu min hawlika مم.
na'am
فليس علي اللوم في babu ذكر zargi وصفه babu zargi alayya a kaina fi zikir wasfihi cikin ambatan sifar manzon Allah in ta faɗa in ta faɗa مم.
babu zargi a kaina مم.
ba cewa ko ya yafi ko ya na'am wa in kuntu la uguni fatila Ko da dai na uqarrizu kasance abin da wukar rizu ina yin yabo ga manzo Allah amma la uguni fatilan bana wadatar da kamar dan digon bayan kwallon dabino da zan yi yabo a kansa.
fa zikiri lahu iksiru kulli sa'adatin Yabo na ga ambato na ga manzon Allah shine sinadarin samun dukkanin arziki.
alaihi salatun akhirat dahara tuhfazu Ta gomashin arziki kenan.
Mm, zo mu kama.
salati ya tabbata ga manzon Allah da ake kiyaye shi har zuwa ƙarshen zamani.
alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa biha artaqi fil hubbi da albarkacin salatin nan ne nake ɗaukaka a filhubi cikin soyayyen manzon wal Allah.
madha al ahfazu Ina mai kiyaye yabo ga manzon Allah kullum.
alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa.
li abqa khadiman ina wanzuwa domin in zama mai wanzuwa khadimi ga manzo Allah sana hata lafazu akalabbazu ina mai lafazi bisa na da yabansa sallallahu alaihi wa sallama salatun wa taslimun salati da tasalimi na Allah ma al alil kiram tabbata ga alayensa masu girma wa sabihi da sahabbansa madad dahari tuhfazu mutuƙar zamani tofazo ana kiyaye wannan salati da muke yin sa ga manzo Allah da tambayar zan ba da amsa
na alhamdulillah Ah, akwai tambaya
akwai amsa insha Allah
na'am Wa- wata su take tambaya akan game da azumi Ka- kullum mata ne suke shi aiko shi-
na wai ah, azumi ne ya kan mata sai zamto akwai wanda bata gama ramawa ba na
saboda ah, lalura ta shayarwa azumi ya riski wani azumi to shi take cewa ta- tana bukatar shi ya mata bayani ya za ta yi azumin da ya zo na bana za ta yi bayan sallah kuma sai ta rama na waccan shekarar amma sai ta yi kafara ta tasahuli tunda ta yi sakaci in ta tashi rama azumin duk sana ta yi azumi ta ra- ta yi azumi ta sha ruwa sai ta ɗauki kwanon abinci mudu na ta bayar ta ciyar shi ne ake cewa kafara ta tasahuli ta sakaci an gane wacce duk ta bar azumi har wani azumin ya dawo mata to dole za ta rama shi amma wanda izo na banan shi za ta saurara ta yi wannan kuma da bata yin ba sai ta bar shi sai ta bayan sallah sai ta himma ta rama shi ya dai riga ya shekara ta yi sakaci wani ya tadda wani to ko shekara arba'in ya yi ko shekara ɗari ya yi kafararsa ta sakaci shi za ta yi tun daga shekara shi kuma kafara shine idan mai mai azumi ya yi sakaci azumi ya tadda azumi to idan ya sha ruwa zai dauki a kwanan abinci da faffe wanda zai ishi mutum ba kankanin abinci ba a zuba abinci sosai ta bulanga a bawa miskini shine kafarar wannan azumin tunda ya riski shekara idan gobe ma ta yi in ma ba ɗaya bane ba biyu bane duk sanatai azumi sai ta yi wannan ciyarwar wannan shine hukuncin wace azumi ko namiji ko mace azumi ya tarar da wani azumi bai rama ba saboda sakaci na'am Mm, dan zancen shayarwa kar a zancen shayarwa zai dai kawai dai ta rama na'am so, ta kuma biya kafarar sakaci
na'am shi kuma wannan yake cewa Allah ya kara shi lafiya a sita shawwal zai ci sita shawwal ya zamto kuma akwai ramuwa da zai zai iya yin niyya
haka ne eh, haka yake, ramuwa da eh, zai haka sha.
ne haka ne sai niyyar sittu shawwal ya niyyar shi- ya shigar da sittu shawwal cikin na farillar da zai yi na ramuwa dinin lahi yusuf ma ja'ala alaikum fi dini min haraj duk ma wani na- duk ma wata nafila da mutum yake nufi zai na azumi idan ya dau na farillar ya iya niyya ya shigar da shi ya halatta in azumin da ake bin sa biyar ne yana nufin zai sace shawwal sai ya kudurci biyar din nan nafila farilla ne kuma yana liƙe da na nafilan nan na- na sunna cikin su sannan ya cika wannan ya halatta
shi kuma wannan yake cewa Allah ya kara shi lafiya yana so a kara masa bayani akan sharaɗan ɗariƙa Eh, ya karɓi ɗariƙa tuntuni kuma yana ci yana ci gaba da ayyuka da kuma amma ya ci ɗan sharaɗan sun ɗan shige masa duhu
to sharuɗan ɗariƙa suna da yawa akwai nasiha akwai na kamala inganci su ne wanda suke wajibin kulawa da mutum zai kula da su wato wanda za a ba shi ɗariƙa ya ji zai iya in ya ji su sai ya rike su da han ya rike su sosai sannan zai karɓi ɗariƙa kowa ya sani sharuɗan nan na farko za a baka ɗariƙa da si- da da da da da sharaɗin za ka karɓa ka dinga yi ba bari har ranar mutuwa dama shida ne na ingancin kaji ɗaya kenan za ka karɓa za ka kama ɗariƙan nan ba bari har ranar mutuwa wani ya zo an ce za a ba shi ɗariƙa za ka karɓa za ka yi ba bari har ranar mutuwa har ranar mutuwa ce to ka san yaushe ne ranar mutuwa ka sani daɗewa za ka yi ka sani da niyyar haka kawai za ka karɓa to in mutum ya yarda zai karɓi ɗariƙa ba zai bari ba ta tijjaniya fa har ranar mutuwa zai karɓa da niyya zai ta yi ba barin lazimi da safe da yamma ba barin wazifa cikin jama'a ba barin zikirin juma'a cikin jama'a karkace kana ɗariƙa ba ka shiga da'ira ana wazifa da kai ba a zikirin juma'a da kai ka ce kai wai ɗan ɗariƙa ne a, ɗan ƙarya ne kai ba wani uzuri da zai zamanto in kuma uzuri ya hana ka ka shiga jam'i to uzuri baya dawwama in yau baka shiga ba gobe ko za ka shiga don wanda duk ya bar shiga jama'a kwana uku ba tare da uzuri na shari'a da aka yarda da shi ba to ya kori kansa ya fita daga ɗariƙa shi sa ake jaddadawa ake daɗa gaya wa mutane a riƙe ɗariƙan nan ba da wasa ba kar a dinga ƙin shiga cikin jama'a ko shehu waye mutum ya fito a yi da shi gwiwa da gwiwa mu haɗu a zawuya sannan mu san kai ɗan ɗariƙa ne na biyu kuma ba a haɗa ɗariƙa tijaniya da wata ɗariƙa ita kaɗai ake yi sauran ɗariƙu su can ya halatta suna haɗa ɗariƙu zai ka samu mutum yana da ɗariƙu da yawa yana yi amma ɗariƙa tijaniya tunda manzo Allah ya ba shehu tijani da sharaɗi sharaɗin dama shehu tijani faɗa mana yi amma ba shi ya tsara su ba manzon Allah ne ya bashi su kamar yadda ya bashi zikiran kuma shehu tijani shehu mu mai himma ne kafin ya samu fatahi ya samu tasa ɗariƙa ɗariƙun waliyan Allah nan duka yana yi ya yi shazaliya na kashubandiya ya yi ƙadiriya ya yi halwatiya ya yi gasu nan sannan ma ya samu fatahi shehu tijani ya karɓi ɗariƙan nan sannan yana riƙe da ɗariƙu arba'in da takwas ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan haka yake saboda tsananin tsabar himma kasan su waliyan Allah himma su ba ta ƙesuwa ballantana shugaban su cika makin wali shi abdulkadir jiya lima yana cewa Allah kansa ya san nima abocin himma ne Allahu ya alamu in ji shi wa kadar jiyali Allahu ya alamu annani zu himmatin ka ji tafiya to ballantana oga gaba daya to sharadi na uku kuma ba ziyarar wani waliyi rayayye ko mace ce kabarin wani waliyi ne babba ko mai rai ne wani malami ko wane ne ba a zuwa ziyararsa dalilin neman albarka ko niyyar neman biyan bukata. duk isar waliyi bace jane ba zai je da niyyar haka ba sai dai bace jane zai iya zuwa ya ziyarci waliyi domin girmamawa da jinjinawa kuma ka kai masa albarka dan duk cikar waliyi sai dai almajirin shehu tijjani ya buka ya bashi albarka ba dai shi ya je ya nemo a wani waje ba domin shehu tijjani da almajiransa daga manzon Allah suke karba yawwa su suke sha sannan manyan waliyan su sha to kaga akwai to manzon Allah shi ya faɗi haka shi ya tsara haka ya ba shi tijjani na hudu kuma kiyaye salloli biyar da hai'asu yadda manzon Allah ya zo da su da kuma lokaci da kiyaye jam'i cikin mutanen kirki ahlus sunna ai sallah al-asbahi azhar al-asr magruba isha batijani sai ya yarda zai kiyaye wannan idan mutum ya zama mai sako-sako da sallah ko ko baya kula da sallah cikin jama'a ko shi ma ba zai iya zama a tijaniya ba don haka ne muke kalubalen duk wani mai da'awar tijaniya ko bin shehu kuma ya ce ya kai wani matsayi har baya sallah yana kin yin sallah ko yana wasa da sallah to kaga tun anan ma ka san shi ba ɗan ɗariƙa tijaniya ba ne domin ma bai cika sharuɗan karɓar ba balle ya zama ɗan ciki wannan kuma yake wasa da sallah ba tijaniya ba kowace ɗariƙa ma bai isa ma ya matso kusa da ita ba domin shi kafiri ne wanda baya sallah kafiri ne yau don kan mutum ya zo ya ji an ce ga wasu ba sa sallah suna da wasu tijana ne da rashin adalci a ce kuma tijanawa ne ba ma musulmi ba ne su ballantana su zama tijanawa sharaɗi na biyar dawwamar da soyayya shehu tijana a cikin zuciya ka so shehu tijjani ka gano girmansa sosai don sansa shine son manzon Allah saboda shi jikan annabi ne kuma halifar manzon Allah ne wakilin annabi ne a cikinmu saboda haka soyayyarsa ya zama wajibi dole ka so shehu tijjani kan ma shi kaga girmansa kamar yadda shi ma shehun ya nusar da mu kuma girman waliyan Allah duka mu ga girman su mu girmama su kamar yadda shi ma ke girmama waliyan Allah abu na shida na ƙarshe shi ɗan ƙasar shehu tijjani in ka so shi ba za ka yi inkari gare shi ba don haka yana daga cikin wannan sharaɗi a wannan na biyar kada wani abu ya gangaro daga shehu tijjani ka ji ka yi inkari yawwa abu na shida na ƙarshe biyayya ga iyaye idan muridin zai karɓi ɗariƙa daga cikin sharaɗi sai ka yadda za ka dinga biyayya ga iyayenka. ko da ma kana saba musu to yau ka sani za ka ɗauɗa marabinsu da san abin da suke so da yin abin da suke so sai mutum ya yarda zai bi iyaye kuma sai ya ƙudiri niyya kuma yana bin su sannan yake zama a ɗarikar tijaniya tijaniya ba ɗarikar wasa ba ce waɗannan sharuɗan su ne shi kuma na ƙarshen nan shine za ka ga mutane duk kirkin mutum duk ibadarsa duk wani kankar da kai ɗan mutum wallahi in dai baya kyautata wa iyayensa ƙarya yake yi ya iya rikon ɗarika tijaniya ɗarika tijaniya ɗarika ce ta masu biyayya iyaye ba masu tawaye ga iyaye ba masu ganin iyayensu ba su iya ba to waɗannan ba sa iya rikon tijaniya in ka ba ba mutum ma ya karɓi ɗarika in dai bai da shiri da iyayensa ko kuma ya yi rayuwa da su sun koma ga Allah bai bi su ba har suka mutu to kan ma ya ce zai shiga ɗarika ba zai iya ba yawa to waɗannan su ne sharuɗa wanda ya zama wajibi da duk ɗan ɗarika ya kiyaye dan ɗaya in ya zame a cikin nan mutum ya fita Allah ka kiyaye mu.
sai tambaya ta ƙarshe yake cewa Allah ya ƙara shi lafiya yake cewa shi mutum ne da yake yawan tafiya zuwa kasashen waje sai dai kuma yana da tsoron jirgi sosai in ya shiga cikin jirgi yana da firgici to sai ya farar da wani tsari da yake wa kansa allura mai karfi da in ya shiga cikin jirgi sai ya zama to bacci ya kama shi mai karfi kusan sai in an sauka sannan a dan tashe shi ma yana cikin dan maye to shi ne ke cewa ba haka ba shi da matsala cikin a da matsala bai kamata ba mutum ya shirya kansa allura da zai maye ya ta bacci kullum muskirin haram duk abin da zai sa maye haramun ne kuma ko me zai je ya samu a can garin ya haƙura da shi sanakon cewa yana tsoron jirgi ba zai ba shi rangwame ba eh ba zai ba shi ba ba zai ba shi ba ba zai yiwu ba wannan ba kyau ai annabi ya ce Allah bai sanya bukatan mu ta zama a cikin haramun ba a gani yanzu akwai wanda in ya sha giya yake jin daɗi ya yi bacci mai kyau jikinsa lafiya ta same shi ya karfi kuma in ya tashi amma in bai sha ba ba zai iya samun to ya haƙura da jikinsa da raunin har ya bar duniya da ya sha giya da malam ya gaya mana daga cikin maganin makara giya da mutum kashi zai makale masa a ce sai an yi operation za a fitar to da zai samu giya ya kakkaba ya zinnan kashin zai fito ko ya kasa amma musulunci bai yadda ka sha giya ba gara a farɗe ka a cire ko kuma kashin nan ya zama to sai yadda Allah ide ina ai ba ba sa mana biyan bukata ba annabi ya ce ba sa wa mumini bukata a cikin haram ba saboda haka idan ya zamanto shiga jirgin nan zai zamanto zai zamanto sai ya sha sai an yi allura ya yi maye sannan zai kawai ya haƙura da shiga jirgin ko kuma ya kyala allura ya shiga jirgin ya yi addu'a ya dogara da Allah kawai in ya dogara da Allah wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu ba sai ya yi allura ba ya dogara da Allah kawai shi da maganin bacci ne duk da shi da allura da maganin bacci a wannan fa allurar nan maye fa take sa sosai maganin bacci ko idan ya baliyan wani ai ba zai zama haramun ba dan shi baya bugarwa ba bugarwa yake ba shi ko wannan allurar ma yan jiki ya saba da ita rayuwa ma ba a iya yi sai an yi ta ka gani amma idan mutum ya mu da matsala baya bacci ko asibiti aka kai mara lafiya bacci ya ki samuwa ai kaga ana bashi maganin da zai sha ya bacci wannan ya halatta uzuri ne ba wanda yake dawwamamme ba in zai dawwama ma baliyan sai ya sha shi sannan zai bacci ya kaga cuta ta sama ko kuma in zai shiga jirgi ya kwankaba baliyan ya ta bacci sai an je garin a tashe shi shi ma wannan zai iya zama siffar wancan ko bai kai mayan allura ba dai amma zai iya zama akwai rikitarwa akwai tashabuhi a ciki ta saboda haka abin da zai janyo sabon Allah da Allah ya hana ko menene sai a hakura da shi amma ni na ganin musulmi mumini kawai ya dogara da Allah ya hau jirgin kawai ya niya ai da yawa da kowa na tsoron jirgi kowa da ka gani tsoron jirgi yake yawwa kowanne za ka ga iya rayuwarsa ma a jirgi suke yi sai mutum ya shekarar nawa yana hawa jirgi gobe ya hau ya tafi gare kaza kullum amma in za ka hau jirgi so dubu kullum kana da tsoron jirgi in yi tashin nan kaga sai dai tawakkali in ya zo jiran nan ko kawai dogaro ake da Allah ai abu kawai kuma da zai yi dogaro da Allah ya kyala allura ya kyala baliyan kawai ya hau ya bismillah ya addu'o'in da annabi ya ba mu mu yi in mun hau abin hawa shikenan Allah ya ba mu dacewa alhamdulillah alhamdulillah fatiha salatul fatiha